أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkanmu da saduwa da ku a wato wannan wuri namu masallaci da muke gabatar da karatu na meka diesel na abin da ya shafi wato littafai daban-daban duk da yake mun dakatar muna son mukari da muqaddima ta wato adwa'ul bayan ta sheikh al'allamatul qur'ani muhammadu al-amiri shankidi daga nan sai mu ci gaba wato da karatu na littattafan da muka saba to a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a safha ta 17 a cikin wannan mukaddima ko yawwa to kafin dan wuce da bayani akwai abubuwa da muka kawo wanda suke da alaka da at-ta'lil ko ba haka ba wancan sati mun kawo hanyoyi guda goma waɗanda ake fitar da illa da su ko ba haka ba wanda kuma muka ce ɗaya ne an mai rauni daga cikinsu wanda ba abin nan ba to mun kawo wani abu da ake kira almunasib wannan almunasib yana da faɗi kwarai da gaske a cikin ilimin usulul fiqh amma ba na son in tsawaita magana kan shi nau'ukan shi nake son in faɗa saboda in ɗalibin ilimi ya cimma wannan bayanin ya san menene ake nufi munasib kin nan akwai al-yaqini wanda yake na yaqini ne kamar ana fitar da illa a cikinsa kai tsaye ina fata an fahimce ni to sannan kuma akwai almunasib azzanni wanda ana fitar da illa cikin shi amma kamar kaso 75 yan rinjaya wancan kuma wato 100 ne wanda babu wata shakka akwai wanda babu shakka shine al-yaqini ko ba haka ba yanzu kun ga idan muka zo kasuwanci an halatta shi saboda mi saboda mallaka abubuwa ai ba a shakka a cikin wannan ko ba haka nan bane akwai al-munasib adh-dhanni kamar qisasi mutum in ya kashe a kashe shi me yasa shari'a ta shar'anta wannan saboda ana ganin cewa za a daina kisan mutane duk da yake wannan ba zai hana kisan mutane ba amma zai sa abin ya rage don ba 100 bisa 100 ba zai hana kisan mutane ko ba haka ba akwai kuma al-muhtamal wanda kuma wasfu ne kamar an kafa illa da shi amma ihtimali ne misali kamar haddi da ake yi ma masu shangiya wani yana iya bar shangiya wani kuma yana iya cigaba da shangiyarsa sannan kuma wato akwai almarju wanda cikin shari'a an rinjayar da wani akan shi na fata an fahimce ni an gane ko kamar mutum ya aure mace da ta shekara 60 kaga wannan ya ce a'a yana sa tsammani dai ya samu yaya kaga wanga ihtimal marjuhu ne sannan kuma akwai alfa'id wanda shi kuma idan fata al-maqsudu fi ba'd suwar yu'tabar al-fa'id wanda kamar zai ka iske maslaha za ta kubci a cikin wani sashe a cikin wani sashe kuma za ka iske ana iya samun ta ina fata an fahimce ni to waɗancan dai suna da ƙarfi kwarai da gaske sannan shi wannan wasfukin bi itibar kamar munasib ta fuskar shari'a kala uku bayan ta fuskar kamar kasanto ana aiki da shi yana da guda biyar mun kawo su da al-zanni da al-yaqini da al-muhtamal da al-marjuh da al-fa'id ta fuskar kuma wato i'tibar al-maqsud akwai ad-daruri akwai al-haji akwai at-tahsini ad-daruri shine wanda rayuwa ba ta tsayuwa sai da shi kiyaye rayuwa rayukan mutane kiyaye addini awwalan kiyaye rayuka kiyaye hankulan mutane daga abin da zai bugar da hankulan su kiyaye dangantaka ta aure ka aje ana zina kiyaye dukiya kiyaye mutuncin mutane waɗanda suna ake kira addaruriyatu sit ko kuma aljawahiru sit waɗansu malamai suna kiransu addaruriyatu sit ko aljawahiru sit ko almaqasid as-sit waɗanda su ne abubuwa guda shida duk duniya ana son duniya ta zama lahiya a kiyaye waɗannan abubuwa guda shida mun fahimci wannan ko to wannan to ta fuskar ana kiran shi almunasib bi itibari nafs almaqsud amma kuma akwai alhaji wanda rayuwa tana iya haji daga alhaja ne rayuwa tana iya ta tafi ko da ba da shi ba amma kuma wannan yana da wahala a yi rayuwa ba da shi ba misali kamar saye da sayarwa kunga mutane ana iya rayuwa a wadansu wurare ba a yin sayar da sayarwa amma kuma rayuwar ba za ta ƙi yiwuwa ba amma kuma za a samu matsala akwai nauyi sai al-tahsini ko al-takmili shine wanda sifa ce wanda a rayuwa ana iya a rayu ko da ba tare da shi ba to sanin waɗannan abubuwan yana baka sanin yadda zaka ba abu hukunci a rayuwa domin abu ya zan cila sai an rayu da shi to baka zo ka bashi hukuncin mustahabbi ko baka nan bane ha dole ka bashi hukuncin wajibi wannan na baku shine sai at-tahsini wanda shi kuma kamar abu ne wanda kamar bai zama to wajibi ana iya rayuwa ba tare da shi ba don haka shi wannan in ya zo saboda kasan cikin shari'a daruri an gane ko yana gaban haji haji kuma yana gaban mi tahsini da at-takmili in zaka batar da hukunci hukunci shi kuma al-munasib wasf al-munasib bi'tibar ash-shar'i lahu akwai al-munasib wanda suke al-mu'athir ba to bi'tibar ash-shar'i lahu kamar shari'a ta dauke shi ko ba ta dauke shi ba akwai al-mu'assir sannan kuma akwai al-mula'im sannan kuma akwai wato al-mursal sannan akwai al-mulgha al-gharib waɗanda duk sifofin shi ne amma dai abinda ake so mutum ya sani akwai sifa guda hudu ma'tubira ainul wasfi fi ainul hukmi da ma'tubira ainul wasfi fi jinsil hukmi da ma'tubira jinsul wasfi fi ainihin hukumi da ma'atubira jinsul wasu fi wato jinsul hukumi waɗanda abubuwa ne su ma kusan guda hudu waɗanda ake tattaunawa a kansu amma akwai al-mu'assir akwai al-mula'im sannan kuma akwai al-gharib sannan kuma akwai al-mursal wanda shine maslaha mursala da kuke jin malamai suna kiran al-mursal waɗanda abubuwan duka cikin usulul fiqh za ku gansu babu lokacin da zamu bin su ɗaya bayan ɗaya tana yiwa in mun shiga can cikin muzakkira fi usulul fiqh zamu kai gare su da izinin Allah an gane ko dan dai ku ji su ne kusan sunayen su kuma kusan babin da ake samu su wallahu ta'ala alam to sai mu ta cikin karatu amin amin amin amin safha ta nawa ne kenan ta sha bakwai ko malam yace to wa min hadha an-naw' yana daga cikin wannan nau'i itlaqu dhulmi ala shirki an yi itlaƙin kalima ta zalunci akan shirka ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala walam yalbisu imanahum bi zulm inda Allah ce alladhina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun suratul an'am aya ta 82 wa ƙaulihi ta'ala kenan da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙaulihi inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma suratul luqman aya ta 13 وقوله دفتر الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون كافري سوني واتو الظالمي أنقاني كو سورة البقرة آية تقري بيودة همسين دهو دكما فتر الله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين kiran kada ka kira ma'ana kada ka bauta domin kira na ibada ai ya zamanto mi ya zamanto bauta min dunillahi wanda ba Allah ba ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka ba wala yadurruka ba zai cutar da kai ba ina fata an fice na ana nufin ba wai ana nufin gumaka ba sa cutarwa kwata kwata ba in ba haka ake nufi ba ba wai in ma ba gumki bane kamar dan adam wanda ake bauta ba ana nufin ba ba zai iya cutar da kai ba a'a wanda la yanfa'uka ba zai amfane ka ba an gane ko idan ka bauta mishi wala yadurruka ba zai cutar da kai ba bai da ikon ya cutar da kai kuma bai da ikon ya amfani da kai in kaga ya amfani ka da wani abu sai Allah ya so in kaga ya cutar da kai da wani abu sai Allah ya so tunda gumki yana iya fadowa ya kashe wanda ke gumta shi ko bai yiwa mu fahimci nasi da kyau eh ko ba haka nan bane waɗansu mutane an kake an ke bota musu ba su cutarwa fir'auna bai cutar da annabi Musa ba ya cutar da shi ko ba haka nan bane amma ai fir'auna ba zai iya cutar da annabi Musa da wani abu sai da ni sai ya Allah ya so shine abin da ake so a ci dan ba ana nufin ba su cutarwa ba a suna iya cutarwa da wa da izinin Allah mun fahimci wannan malai ce kamar satarahu insha Allah ta'ala to kafin kamar yadda zaka gani shi in Allah ya so fi suratul baqara wal an'am a cikin suratul baqara da an'am kuma wannan kuma malam duka ya fassara waɗannan surorin kenan yana daga cikin abinda malam ya samu anan mu yi hattara wagga aya ta alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm tana dauke da mas'ala guda biyu masu muhimmanci cewa kalima ashe tana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban kamar yadda wancan sati muka faɗa wanda zalunci yana iya zamantowa wanda zai fitar da mutum daga cikin musulunci yana yi wa zama wanda ba zai fitar da mutum daga cikin musulunci ba zalunci na iya zamantowa kaba'ira ko ya zamanto sagairu dhunub to rashin ɗalibai ba sa fayyacewa tsakanin waɗannan kalimomin shine ya kai su ga zahin kafirtar da musulmi har suna dukan makamai suna kashe mutane da sun ga kalima ta kafirci sai ce kufrul akbar da sun ga ta zalunci su ce da sun ga ta shirka shirkul akbar ko da ya tabbata mutum kafiri ne ana bukatar da'awa ko ba bukatar da'awa ana bukatar da'awa ko to kai baka yi da'awa ba kawai zuwa ɗaya kai kana kisan mutane kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ko da ma a kaddarta mutum kafiri ne akwai hanyoyin da ake bi na da'awa kafin mi kafin ya tabbatar da abin da ke akan shi kafirci ne to kun ga duka irin wannan dawabit da ba a koma ma malamai da ka'idodin ilimi kun ga ana samun matsaloli da dama akan wannan abin da nake son in ci nan akwai waɗanda sun kai inkarin uslubin da ake tafsirin alqur'ani kun sa ana cewa akwai tafsirul qur'an bil qur'an suka ce babu wani tafsirin Qur'ani bil Qur'an akwai wata mazhaba da ke turai kuma kasashen Larabawa da dama wanda suke karatu sun dauki wanda mazhaba sunanta al-hadatha ita al-hadatha abinda suke cewa babu wata ka'ida babu wata ka'ida a ce wai akwai ka'ida ta fassara Qur'ani ko akwai ka'ida ta hadisi ta aiki da hadisi ba wasu ka'idodi kawai yadda ka ga dama haka zaka fassara nasi kai aiki da abinka al-hadatha na fata kuna fahimta ta da ha karami da dal da alif da sa'un da kuma ta'u kuma can kai bincike kaga alhadatha eh waɗannan sun yi inkarin ma kwata kwata babu ka'ida yadda ka ga dama in kana jin larabci haka ne da ka fahimta nassi na alqur'ani dai kenan na biyu akwai wanda suke inkarin cewa akwai wani ilimi sunan shi tafsiri turawa suna taimaka mai da waɗannan ka'idodin ce ai babu tafsirin qur'ani a duniya kwata kwata ya an ka tambaye su su maka ba tafsiri bane kuna fahimta ta sai su ce maka yanzu misali idan mutum ya zo ya fassara ƙur'ani ra'ayin shi ne ya kawo ilimi shine abin da yake ba a samun sabani a cikinsa sai su ce maka misali ɗai an ƙara ɗaya nawa za su zama n plus n dai ko a nijar nawa ne to ai an ta yi amurka wa n plus n ya an ta yi rushi rasha sun kace to shi ake ce ma ilimi amma da fiƙihu da hadisi da tafsiri sun kace duk wannan ba tafsiri ba ba ilimi na ba sun kace sakafa ce tunda sai a ce yanzu kala fulan kala fulan kala fulan kala fulan in fiqh na a ce kala fulan kala fulan kala fulan in hadisi na a ce sahaha fulan wa da'af fulan sun ce hadi ibara an thaqafa wa aqwal irin waɗannan mazhabobin suna nan suna kace ai thaqafa ce to an cewa ne ya ce an cewa ne ya ce an cewa ne ya ce kaga ba ilimi bane akwai sabari kenan ya zama kircir sai akwai wadanda kuma suka inkarin tafsirul qur'ani bil qur'ani shi kuma sai ce ai babu tafsirul qur'ani bil qur'ani domin malamin da ya yi tafsirin Kur'ani da Kur'ani ra'ayin shi ne ya kawo na hada aya da aya tana yi wayi kuskure tana yi wayi ba daidai ba kenan babu tafsirin Kur'ani bil Kur'ani ina fatan kuna fahimta ta to irin waɗanda shubuhat in baka san su ba baka san da akwai su ba baka san ma yadda kai kai raddi akan su ba mun fahimci wannan to zan dan yi wani dan bayani kaɗan dan raddi gare su sai mu ci gaba da karatun mu a nan shine cewa da ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin fiqh duka suna da usuli ko ba haka nan bane to in an ka samu sabani akwai ka'idodin da ake koma ma don tantance mi don tantance maganar da tafi karfi tare da dalili kenan ba wai haka ne kawai ake karban maganganun ba na biyu cewa ba tafsirul qur'ani bil qur'an ga nan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mi da yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm sai fassara shi da mi inna shirka la zulmun azim kinan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi tun yana raye ya fassara wata aya da wata aya mun fahimci wannan to in wanda bai yarda ba dan qur'ani na to shi ko ya yarda wata aya da tace ma farratna fil kitabi min shay to na alkitab ko sun ce qur'ani ko sun ce alkitab lauhil mahfuz amma ya anka dibisi yaki lauhil mahfuz ne ake nufi tunda ana zancen wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay to amma duk da haka shi qur'anin Allah sifanta shi wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay to anan tibyanan likulli shay ba ana nufin qur'ani ya faɗi sunan komai ba ba haka ake nufi ba a'a ya faɗi waɗansu abubuwa a jumlace ya fayyace waɗansu abubuwa sunna ta zo ta fayyace waɗansu abubuwa akwai ƙa'idodi na ilimi kuma waɗanda ƙarƙashin su ne ake istinbatin abin da bai zo ba ƙarara a cikin alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yan kwanan sai ta doka an ce tibiyanan likulli shay to amma mu cikin tafsirin qur'ani bil qur'an ya za a yi alkur'ani ya zama toti bayanin likulli shay'in kuma cikin shi babu bayanin waɗansu abubuwa da suka zo a ciki shi bayanin komai ya ki bayanin kansa yana yiwa tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan to wannan na farko kenan to kuma sai a tafsirul maudu'i akwai wani tafsirul maudu'i da wanda suke cewa babu wani tafsirul maudu'i aha akwai tafsirul maudu'i wanda za mu zo insha Allah zuwa karshe akwai wani wata gajeruwa da ko in ce akwai wata muzakkira da wani doktor ya rubuta na Saudiya tana da alaka da wannan karatun yan zuwa karshen karatu za mu zo da ita za mu ƙara bayani saboda akwai abubuwan da ya kamata kafin mu ƙarasa karatu a ce mun faɗi su akwai bayani na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ci muqaddimar da ya kawo akwai bayanai masu muhimmanci akwai kuma wannan muzakkira kinta Ahmad Muhammad al-Buraidi na kasar Saudiya insha Allah waɗannan za su zama suna daga cikin bayanan da za mu ƙarasawa da su anan tafsirul maudu'i shine ka dauko maudu'i kalma ta zalunci duk inda ta zo cikin alqur'ani sai kai bayanin ta mun fahimci wannan to sai wani ce a to kai ko ha can Allah yana magana kan zalunci cikin wani usulubi na Allah yana magana kan zalunci cikin wani usulubi kawai sai ka zo ka dauko su ka cakuda su kai tafsirul maudu'i ko kai tafsirul qur'ani fil qur'an da wannan bannaci saboda kowace sura tana da maudu'in da take magana akan shi ban sani ko mun fahimta ba to wannan hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara aya na zalunci da ke cikin suratu al'an'am da aya da ta zo cikin kissa ta cikin suratu luqman kaga ba kissa guda bace kissa ta annabi ibrahim da kissa ta mi ta luqman nan cikin an'am zancen ibrahim ake can kuma zancen luqman ake kuma sai ya fassara wannan aya da wasu nan to wannan ya bamu damar mu yi tafsirul qur'ani bil qur'ani kuma mu yi tafsirul mawdu'i lil qur'an mun gane ku yi hattara saboda shubuhoyin da attahi bari mu bari bakin nan don saboda ina ganin zuwa gaba da su bayanin suna iya bijiruwa malam yace wa min anwa'il bayan al-mazkura yana daga cikin nau'uka na bayani wanda za a ambata fi hadal kitab al-mubarak an gane ko a cikin wani littafi da za a ambata cikin wani littafi mai albarka wa huwa min ahammiha malam yace yana daga cikin mafi muhimmanci ba wai shine mafi muhimmanci a shi daga cikin abubuwa mafi muhimmanci bayan bayanu za a yi bayanin anna jami'a ma wasafa Allah bihi nafsahu duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi hadha alqur'an alazim a cikin wannan alqur'ani mai girma min as-sifati daga sifofi kalistiwa'i kamar daidaita wal yadi da hannu wal wajhu da fuska wa nahwi dhalika da abinda ya kama da haka min jami'i sifat na dukkan sifofi fa huwa mawsufun bihi haqiqatan to Allah ya siffantu da wannan haƙiƙani la majazan ba majazi ba an gane ko ma'a tanzihihi tare da tsarkake Allah jalla wanda yake madaukaki wa ala kuma ya daukaka ko kuma jalla Allah ya wato tsarkaka wa ala kuma ya daukaka an gane ko an mushabahati sifatil hawadithi Allah ya tsarkaka ya daukaka ya fi ƙarfin ya kamance ceniya sifatil hawadith na abubuwan da sun ka faru domin shi Allah bai faru ba su ko sauran abubuwa alhawadith jami'in alhaditha abubuwan da an kalita don abin da an kalita an san farkon shi an san karshen shi shi ko Allah bai da farko bai da karshe ba a caga lokacin da Allah ya fara mun fahimci wannan ko to nafiyin su abu sabata subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu sarki ya tabbatar masa wa ta'ala ya dauka an zalika daga abinda ake sifanta shi da shi na sifanta bayu da sifantu da sifantun Allah Allah ya doka daga wannan ruwan daukaka kabirin wanda suke mai girma malam yace to wa zalikal bayanul azim wannan bayani mai girma li jami'is sifati ya shafi dukkan sifofi fi qawli fi qawlihi jalla wa ala an gane ko ya zo ne a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay' babu abin da yake kama da shi waɗansu ka ce kafu wannan za'ida ce da ziyaratul ma'ana da ta'kidil ma'ana laysa mithluhu shay amma sai ce laysa kamithlihi shay na fata an fahimta laysa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir Allah shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani ko kuma al-basiru masani domin basara yana iya ɗaukar gani da ido basara kuma yana ɗaukar gani na zuciya daga basira قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني gani ko to shi yasa in ka je sun ce inna huwa samiul basir Allah masani da kace a basir aka ce masani da daga basar na basar gani a akwai basiratul qalb ganin zuciya ganin zuciya ko ya tara kada mutun ya saba da kuskurantar da abubuwa ba tare da ya dogon bincike ba na fata ku ce ni eh ba dole bane sai gani na ido hmm Allah ya kyauta yace to fanafa anhu mumathalatu mumathalat alhawadith Allah ya kore ma kanshi kamanceceniya da alhawadith abubuwan da suka faru na yanka ce abubuwan da suka faru abubuwan da an ka kage halittar su an ka san harkon su kenan bi qawlihi da fadarsa laysa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah wa athbata lahu sifati ala alhaqiqa Allah kuma ya tabbatar maka shi sifofi akan haqiqa bi qawlihi wa huwa as-sami'u al-basir Allah shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani ko ko mai masani wasa tara insha Allah malai ce da sannu zaka gani tahqiqa hadal mabhath tabbatar da wannan mabhath an gane ko wannan mas'ala kenan wa idha wa tahqiq hadal mabhath wa tahqiq hadal mabhath wa idahahu da kuma yadda za a fayyace shi bil ayatil qur'aniyya da ayoyi na alqur'ani bi kasratin masu yawa fi suratul a'raf a cikin suratu al-a'raf mun fahimci wannan irin ƙa'idodi ne waɗanda in ka fahimce su ka huta ka kore ma Allah dukkan abin da ya kore ma kansa ka tabbatar ma Allah dukkan abin da ya tabbatar ma kansa in an ka ce Allah yana magana ba ka ce Allah baya magana Allah yana magana tun da ya ce yana magana ba ka fi Allah sanin Allah ba amma yaya maganar Allah take zai bar makashi sanin yadda yake yin magana ina fata an fice ni to haka ne za ka samu sai ka tsira daga kamanta Allah da halittunsa kuma ka tsira daga kore ma Allah wato abin da ya tabbatar maka shi su ne ake kira al-mu'attila ahlut ta'til masu kore sifofin Allah ko wasu kore duka ko wasu kore sashi su ban sashi an gane ko sai kuma al-mushabbiha wanda suke kamanta Allah da halittunsa da an ce yadullahi sai su ce a to ai ba hannu Allah ki rufi ba a tunda Allah ce yadullah ba a ce Allah bai da hannu amma ya hannun shi ke bai bamu bayani ba shi kiran magana ta kari ina fata ana fahimta ta domin kore ma Allah abin da tabbata maka shi yanzu misali kamar yadda malamai suke cewa in an ka ce ar-rahmanu alal arshi al-istawa Allah ya daidaita akan al-arshi ina fata an fahimci sai ka ce a to yanzu ba za mu ce ba Allah ya daidaita akan al-arshi saboda mutane suna daidaita akan gadon su to me ya alaka gadon Allah al-arshin Allah da nasu ɗaya ne zatin Allah da nasu ɗaya ne to don me zaka kore ba in an ka ce a'a bali ya dahu Allah yana da hannaye sai wani ce a'a ba hannaye ake cewa ba kira kaga na son yami ya nuna ce a'a hannaye Allah subhanahu wataala bai da hannaye sai ce Allah yana da ƙarfi ah to su halittun da ka koma kace saboda Allah ba halittuna da hannu shi yasa ka kore su to su ƙarhin shi kuma halittu ba su da ƙarfi a gane su ka fada cikin abin da ka fada da ka tabbatar da su ga Allah amma ka bar kafiyar su sani su ga Allah da ka huta shi yasa ma malamai suke cewa dukkan mu'attil mushabbih ne shekul islam ibn taymiya ne cewa dukkan mu'attil mushabbih ne duk wanda kaga yana kore dukkan sifofin Allah to asalin shi daga mushabbiha ya taso dan sai da ya hankalta alaka kamar ya kamanta Allah da bayan shi sannan ya kore waɗanda sifofi ga Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan to da haka waɗanda abubuwa ne kuma akwai littattafai da dama cikin wannan musamman dai cikin qawaid kana da alqawaid almuthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula da Sheikh Ibn Uthaymeen littafi ne mai kyau yana bayyana ka'idodin da ake mu'amala da sunayen Allah kuma malamai dai suna da tattafai akan wannan wallahu ta'ala alam mun fahimci wannan ko to malam yace wa min anwa'il bayan yana daga cikin nau'i na bayani allati tadammanaha hadha al-kitab al-mubarak wanda wannan littafi mai albarka ya kumsa anna idza bayyana qur'anan ko bi ƙur'ani in mun ka bayyana alƙur'ani da alƙur'ani fi mas'alatin a cikin wata mas'ala yu khalifuna fiha ghairuna aka samu wani mu yana saba muna ko wa yadda'i anna madhhabahu al-mukhalifa lana yadullu alayhi qur'anun aidan kuma ya kira yadda'i ya fada yace cewa mazhabar shi wadda mun wato al-mukhalif lana wadda ta saba muna yadullu alayhi qur'anun aidan ita ma qur'ani ya bayyana ta kaga nan sai zamanto wannan yana nuna cewa ni ina da dalili na alkur'ani wannan ya nuna ni ma ina da dalili na alkur'ani ko ba haka ba ma da ce to fa inna mu nubayyinu za mu bayyana bi sunnati sahiha da sunna ingantatta sihhata bayanina wato ingancin bayanin mu wa butlani an gane ko bayanihi mu nuna bayanin shi kuma ba shine mafi karfi ba domin ni na kafa hujja da aya kai ka kafa hujja da aya kenan yanzu mi fahimta mu taso ta cikaru da juna to sai an ka zo ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyakace to dole da ni da kai zamu dawo baya tunda ba mu fi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sanin ma'anar Qur'ani ba mu fi shi sanin ba kuma yadda za a yi aiki da mi da alqur'ani ko ba haka ba malam yace fa yakulu istidlaluna bi kitabin wa sunnatin sai ya zama to kenan mun ƙara kafa hujja da alqur'ani kuma mun ƙara kafa hujja da sunna fa in istadalla man khalafana bi sunnatin aidan ma alqur'ani in ma shi ma wanda muke sabani da shi shi ma kafa hujja da sunna kaji an tai gaba ko eh الذي استد... بسنة أيضا مع القرآن الذي استد... استدل به استدل به بتعرض القرآن دي كف حجة دشي تو فإنا نبين ما لن يتيمو أنا نبين رجحانا ما يظهر لنا أنه الراجح sai mu bayyana abin da shine mafi zama mafi rinjaye a wajenmu ina fata an fahimce ni wato sai mu bayyana abin da muke gani dalili kenan yanzu a nan mallai na sun nuna maka na kawo aya kai ma ka kawo aya na kawo hadisi ka kawo hadisi to za mu koma mu dubi hanyoyin da ake bi wajen tattaunawa kan rijayi shi yasa dan ka kawo hadisi wani ya saba maka akan fatawa ba shi ke nuna bayyana da hadisin ba saboda yana ga sai matsalolin da ɗalibai suke fama da su sai mutum ya ce a wannan ya saba ma hadisi a shi hadisi akwai sharuɗa na aiki da shi aya ta alkur'ani akwai sharuɗa na aiki da ita dole sai an koma zuwa ga aujuhu tarjih da kuma wato addilala yanzu misali mutum ya kawo hadisi ya ce wannan hadisi ingantacce na yana yiwa hadisi ingantacce na amma na bukatar wani abu misali mata su je su yi ziyarar makabarta na fata an fahimci wani ya ce halatta ne wani ya ce mimi haram ne sai wani ce a ai hadisi ya ce mata ba su makabarta ko ba karan bane to ga kuma hadisi ya ce kuntu na haitukum an ziyartar qubur al'an zuruha wani sai ce to ai ya halatta kowa ya je ziyarci makabarta tun da can hani ne yanzu kuma an samu mi umarni kenan ya kuma mi ya kuma halat to wani sai ce a'a to ai mata ba za su yi ba sai a ce to ina dalili ka ce mata ba za su yi ba na ce fa zuruha kawo dalili kaga sai ka ce a wannan ya saba hadisi ina ka saba hadisi ba saba hadisi ba wannan yana ganin cewa wani zai iya cewa su mata bai dace su je ba wani kuma zai ce a'a su mata halat ne su je amma saboda tsoron fitinar da za su haddasa a makabarta shi sa ake hana su ba sani ko kun fahimta ba za su je su yi kwallowa su yi wayo su wayo kan su da abin da ya kama da haka shi yasa kasancewa mutum ya saba fa tawakka ba shi ke nuna ya saba ma hadisi ba ka saba ma alqur'ani sai an tsaya an tattauna mun fahimci wannan kaji mallan yace in ya kafa hujja da alqur'ani sunna wani kafa hujja da alqur'ani da sunna kaga dole sai an koma kuma a kalli dilala da sauran dalilai a ga yadda za a rajjahawa dan haka malamai suna tattauna da ilimi don ka saba min ba shi ke nuna kai makina bane dalili ya kamata in baka ka bani dalili kun fahimci wannan da kyau da akwai waɗanda sun fara fatawa da nasi guda in an ka samu sai ce a wanda mutum yana kiyayya da hadisi ko da sunna wai ga mutum yana kiyayya da sunna kai ka tsaya ba an tattauna da kai ina fata kun fahimta imanin yace to waka zalika idan sadalla mukhalifuna bi qur'ani haka ne idan wanda ya saba wani ya kafa hujja da alqur'ani walam yaqul dalilun min sunnatin kuma babu wani dalili daga sunna shahidan lana wala lahu ba a samu wani dalili ba wajen alkur'ani da sunna wanda yake kafa musu yake zamantowa hujja gare shi na ya kafa mana hujja ko mu kafa mishi hujja fa inna nubayyinu wajha rujhani bayanina ala bayanihi duk da haka sai mu bayyana dalilin da ya samu kaza ina mu ra'ayi akan nashi tunda abubuwan da ake kafa hujja da su ina fatan kuna fahimta ta ga su kowa ya kawo to amma yanzu a duba to wanne ne dalilin sai fi karfi in duk baka gane wannan ba zaka samu matsala kwarai da gaske wajen da'awa kuma za ka samu matsala kwarai maza ka samu matsala kwarai lokacin da aka tattaunawa akan matsaloli na ilimi da yawan ɗalibai suna fama da irin waɗannan matsalolin da yawa saboda bai san yadda ake tattauna ta ilimi ba ufuquhu ufuquhu ilmi dayyiq kawai shi da an sa abin shirja ce a ai kaza ba haka nan bane kai ilimi ba haka nan ake cewa abu kaza haka ne ba haka nan bane akwai abubuwan da sai an tattauna an bibjiro da dalilai daya biyu uku hudu biyar sannan a gane inda ya sama assalama min al mu'arid yana daga cikin abin da ke taimaka ma dalibin ilimi nassin da kake kason ka kafa hujja da shi shin bai da mu'arid kin shi a shari'a hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku ji an haramta muku jini ina fata mu ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushi sai ka ce to duk abin da ya mutu har na ci shi sai a ce a a kai ko ga hadisi ya zo uhillat lana maitatani menene su aljarad wal hut to kaga wadanga ake tafsirin su kasa su kaga baka sasu ba nassi da alqur'ani wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ko ba ka nan bane eh Allah ya ce subhanahu wata'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara sai ce mi fala ta'khudhu minhu shay'a annakira ce fi siyaqi annafi tufidu mi fala ta'khudhu annakira fi siyaqi annahyi ce tufidu al'umum da annafi da annahyi da ash-shart duka tufidu al'umum sai mun ce to ya halatta mutum in ya aure mace kan dora abu gare ta a haramun kwata kwata ba ba karan bane ba a yi ce a'a saurara ka yi wanga na Allah ce fala ta akhudhu min shay'in babu matsala domin ya ce wala junaha alaikum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi nasir alquran ka gane wanga ka fahimce shi kaga ne shi yasa matsalar da muke fama da ita rashin sanin waɗannan qawaid wadda in nassi ya zo tana yiwa akwai nassi wanda yake rage fadin ma'anarsa ko hukuncinsa ba sani ba kullum sai ka shiga cikin matsala kana yin fatawa ana warware ta yasa sanin waɗannan ƙa'idodin ina maimaita muku wallahi da muhimmanci ka san nasir ka san mansukh ka san am ka san khas ka san mutlaq ka san muqayyad ko muqayyid ka san mujmal ka san mubin ko ba ka ba ka san mushtarak al-ma'nawi da almustarakul lafzi da almustarak bi maddati sanan ka san almutabayyin ka san almutaradif ka san almutawati ka san almushakkik duka waɗanga lafuzza ne ya kamata ka san su a ilmanci gon fere mun dan fara bayani ko za mu karasa shi insha Allah indai akwai rayuwa can bon fere da a karasa shi ai kuna ji ana gaba gabatar da karatu kan su ko to ba mu kare ba insha Allah bon fere za mu karar da su mun fahimci wannan duka muna so mu yi su koda abin nan yadda da yan uwa su fahimta yan an ce nassi kaza ne to ga abin da ake nufi da shi kuma ga yadda ake mu'amala da shi amma in baka san wannan ba to shari'a ma baka fahimce ta ba yadda za a mu'amala da shi baka sani ba shi yasa sai ka dauki hadisi guda can ka sai kana aiki sai a daga baya ce maka a abin nan ba haka bane ka zaburo ka ce a ce maka a ga wani dalilin ba wai dan saboda ana son a saba ma bane a ga abin da yasa an kace kaza sai kai tsayi in kuma gaban mutane da ka ce a wallahi ƙarya na sai ka rike abin da ka ce sai in ya daga ce to astaghfirullah Allah ya murmuce da haka dalibai ilimi mu ya hattara waɗannan abubuwa barce ba su da amfani amin amin gare mu gaba daya to malam yake cewa misalu al'ula min hadhihi al-masail al-thalath kenan misali daga cikin waɗannan mas'aloli guda uku da zamu bayyana ina fata an fahimce ni matsala uku malam ya faɗa ina suke ya faɗi cewa idza bayyana qur'anan bi qur'anin ko ba haka fi mas'ala yukhalifuna fihi ghayruna wa yadda annabi zamu yukhalifu lana yadullu alayhi qur'anun aidan fa inna nubayyinu bis sunnati sahiha kenan nan in wani ya faɗa sai mu kawo sunna an gane ko fa yakunu istidalla bi kitabin wa sunna kaga mas'ala ta farko kenan fa in istadalla man khalafana bi sunnatin aidan ma al-qur'an alladhi istadalla bihi fa inna nubayyinu rijhan ma yadhharu lana annahu ar-rajih an gane ko kenan nan na biyu in mun ka kafa hujja da ƙur'ani wani kafa hujja da ƙur'ani mun ka kawo sunna shi ko bai kawo sunna ba kenan nan mun rinjaye shi in muka kafa hujja da alƙur'ani da sunna ya kafa hujja da alƙur'ani da sunna to nan sai mu kalli quwwatu dilala ta ma'ana da ƙarfin ma'ana mu rinjaye da wata magana akan wata magana tunda ƙur'ani da sunna su ya kafa hujja da su to idan abin nan na biyu kenan to malam yace to wa kadhalika tastadalla mukhalifuna bi qur'anin wa lam yaqul dalilun min sunnatin shahida wala la kenan yanzu nan kuma shi ya kafa hujja da alqur'ani mun kafa hujja da alqur'ani ita ce mas'ala ta uku ko yi hattara saboda in mutu ya malami ya faɗi magana ce abu uku to ina suke na farko shine in ya kafa hujja mun ka kafa hujja da alqur'ani shi ya kafa hujja da alqur'ani muka ƙara da sunna bai ƙara da sunna ba kaga mun rinjaye shi muka kafa hujja da alkur'ani da sunna shi ba kafa hujja da alkur'ani da sunna to sai mu koma zuwa ga karfin ma'ana wadda za ta fitowa yadda za a rinjaye suwa kuna fahimta ta ya kafa hujja da alkur'ani mun kafa hujja da alkur'ani bai kara da sunna ba ba mu kara da sunna ba to dan ma sai mu dubi wace karfin dalili za mu kawo wanda za mu bayyana me yasa muka zabi namu akan nashi su ne as-salasa din mun fahimta kan mu yi ta karatu riga hakan ga a ta yi babu fahimta al'amari ya baci to misalin na farko misalul ula min hadhihi almasail althalath qawli qawluna inna qira'ata wa arjulakum ila alka'bayn ko ba haka nan bane akwai qira'a cikin suratul abin nan suratul maida يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما هكذا بني إمام حفص an gane ko wanda ɗaya daga cikin ruwatu na imamu asim da imamu nafi' an gane ko almadani wanda wanda sun kayo riwaya gare shi warshi da qalun da imamu ibnu amir wanda suka yi riwaya gare shi hisham da abdullahi ibn zakwan ko ba haka ba da imamu yaqub wanda kuma yi riwaya gare shi rauh darwais ko ba haka dan bane sun ka karanta wa arjulakum ila alka'baini mun fahimci wannan sauran qurra da mukawu sun karanta wa arjulikum to sannan kuma akwai wata kira'a wa arjulukum ila alka'bayn da an ce wa arjulukum ita kira'a ce shadda amma ita ta riga ta yanke ma'ana shin wa arjulukum shin hukuncin su na faqsiluna koko bi ru'usikum yahtamilu hadha wa dhaka ina fata an fice ita zama to mujmala domin an ce wa arjulukum ila alka'bayn wa arjulukum ila alka'bayn bi za'i musu shafa koko wankewa ta'u yanzu za mu shiga cikin bayani malin ya ce bil khafdi akwai kira'a bil khafdi an gane ko in an ce bil khafdi kenan kasara ake yi malamun shine bil khafdi bil jarri kenan wa arjulikum al mufhimatu mashar rijlaini fil wudu'i al mufhima wadda take sanar da mutun take ganar da shi daga alfahmu ne mashar rijlaini tana nuna ana shafar kafafuwa fil wudu'i ko ba karan bane a cikin arwalla tambihan qira'ata wa arjulakum bin nasb as-sariha fil ghasl to ita ko qira'a wadda tazo wa arjulakum eh eh tubayyinuha afwan eh al-mufhimatu mashar rijlaini fil wudu'i tubayyinuha qira'atu wa arjulakum kenan qira'ar da tace wa arjulakum ita take bayyana qira'ar wa arjulikum ina fata an fahimce ni shi a wajen maliki ne an zo fassara wagga qira'a ce mutawatira wagga qira'a ce mutawatira ka a ce wa arjulikum kace a babu wannan qira'a akwai ta mutawatira ce to tubayyinuha bin nasbi wadda tazo da suwa yace as-sarihati fil ghusli wadda tazo ta bayyana ta bayyana qarara cewa wankewa ake yi fahiya mubayyinatun wujuba ghasli ar-rijlayn fil wudu'i ita ta nuna cewa wajibi ne a wanki fayufhamu minha malin yace abinda za a fahimta anna qira'atul khafdi qira'ata al khafdi wadda an kai kasra kenan bil jarri li ajli al mujawirati mujawara min ajli al mujawara li ajli al mujawara saboda al jaru shine makwabci ko to al mujawara makwabtaka a larabci akwai da muke cewa al mujawara lil mahfudi saboda al mahfud ita ta yi makwabtaka da harafi mai kasra ita ma sai an kai mata kasra aw li ghairi dhalika min al-ma'ani ko ko wadansu dalilai da wadansu malamai suka faɗa kama satarahu insha Allah mubayyinan fi fil ma'ida kamar yadda zaka ganshi a cikin suratul ma'ida kenan in an ka cewa arjulikum atafina akan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum in an ka cewa arjulakum akwai faksilu wujuhakum kenan wa arjulakum to sai malamai shi mala ya ce to shi abin da ya tafi a kan shi shi ne cewa ƙira'a ta wa arjulikum an yi mata kasra ne saboda ta yi mujawara da bi ru'usikum ru'usikin nan shi jarra gare shi to cikin larabci akwai lokacin da ake yi ma kalima jarra saboda ta yi makwabtaka da mai jarra ba don saboda dole na a yi mata jarra ba kun fahimta ko in ce mun fahimta tau bai mu je gaba malam ya ce to fa ya ƙulu shi'iyu sai ɗan shi'a ya ci ko? alƙa'ilu wanda yake faɗa bi mashin rijilai fil wudu'i ɗan shi'a ce a'a wa arjuli kuma aika kira a ta tabbata shafa kawai ake yi ko ba haka ba sai ya ce bal ƙira'atul khafdi sarihatun fil mashi alar rijilaini kira'a wadda ta zo da kasra sarihatun ta bayyana karara fil mashi alal rijlin cewa shafa ake yi akan kafafuwa fa hiya mubayyinatun anna qira'atan nasbi min al atfi ala al mahalli kenan fa hiya ita wannan qira'a ta jarra mubayyinatun ta bayyana da anna qira'atan nasbi cewa qira'a da nasba min al atfi ala al mahalli an yi atfun ne ala al mahalli atfun ala al mahalli shi ma dole sai mun fahimce shi ko bai hankalin ku da wato lafazi wani lokaci yana da wasali amma mahallin shi na aka kalla in bai ɗauki wannan wasalin ba sai a aza shi a wurinsa kun ga wanga bayani ne wanda ayoyi haka ba za a gane shi ba ko ta bari ba da misali yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil zalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum ko wa yukaffir ankum to kun ga kira'a da ta zo ta ce wa yukaffir an kai mai sukuni can an ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi in jumla ce ta sharadi ko jawabin ta fa ni'mahi kaga fi'ili ne zo jawabin ta wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqaraa sai ce mi fa huwa khairul lakum kaga wa in tukhfuha in sharadi ne tukhfuha ita ce jumla ta mi ta sharadi ko wa tu'tuha al-fuqara atafi ne akan waccan fa huwa khairul lakum shine jawabu shar'i to ai jawabu shar'i ya kamata ya zama to mi ya kamata ya zama to fi'ili in tadhhab azhab ko ba haka nan bane in ka tafi na tafi kaga jazma da jazma to fa huwa khairul lakum sai zama to jumla ce ismiya ita ko jumla ismiya ba ta dauka sukuni to da an ka ce wa yukaffir ankum min sayyi'atikum an hankalta ma asalin wannan jumlar asalin wannan jumlar jumla ta mi matsayin fi'ili mai jazma take matsayin fi'ili mai sukuni take sai an kace wayo kaffir an kun min sayyi'atikum an yi atfun ala mahallil jumlar ismiya amma da an kace wayo kaffiru an kun min sayyi'atikum an kai mata dhamma shi ko an hankalta ma jumlar ismiya matsayin wurin raf'a take ko kuma an yi istifina istinafi ne wa huwa yukaffiru ankum min sayyi'atikum shi yasa dole sai ka gane atfun ala mahallihi ga wasalin da yake da shi laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu akwai ma lakum min ilahin ghayruhu akwai ma lakum min ilahin ghayrihi qira'a to an kace ma lakum min ilahin ghayrihi ai an kaltama ghayrihi kin nan an yi masa jarra ne saboda ilahin yana da jarra ko to malakum min ilahin ghairu huwa asalin shi an kalli asalin ilahin din nan mubtada ne asalin shi malakum ilahun ghairuhu to saboda can an hankalta macen min ta shiga sai an kai atafikin shi an ka bashi irin sifar da yake dauke da ita yana da kasra nan ko sai an hankalta ma ilahun ghairuhu can asalin sa mubtada ne sai an ka bashi wasalin wancan tun ba sa mai harful jarri ba mun gane tau kun fahimta to kenan shi mala abinda yake dan shi abinda da kafa hujja da shi ai da anka ce wamsahu bi ru'usikum shi ru'usikum me yake da shi kasra wa arjulakum an yi mishi atafina ala mahalli ru'usi domin an ce masaha ra'sahu ake cewa ya shafi kansa to nan sai an ka hankalta ba ba'un din nan dama an kawo ta ne saboda wata ma'ana to tunda an ce masahara asahu to sai a ce warijilahu amma tunda an ce bi ru'usikum sai an ka ce wa arjulikum a wacce sai an ka ce wa arjulakum a wannan dan ya nuna maka cewa atafina an kai akan mahallin ra'si mun gane to shine malam yace fa yaqulu shi'iyyu al-qa'il bi mashi ar-rijlayn fi al-wudu bal qira'atu al-khafdi sarihatun fi al-mashi ala ar-rijlayn fa hiya mubayyinatun أن قراءة النصب من العطف على المحل كذا من أجل العطف على المحل لأن المجرور الذي هو برؤوسكم دومين شيء المجرور أن وند أكو برؤوسكم في محل نصب شيء ما محل النصب لما سحر أسوكم إذن تمكو ورجله فنقول ما لتسمتي السنة الصحيحة سنة إن جنتت تدل على صحة ما على صحة بياننا تنا نون إنجنتم بيان دمكي ko wa butlani bayanika tana nuna bayanika ba gaskiya bane ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar kalima an ka ce wailun wani rahina a cikin wutar jahannama amma dai malamai sun ce wannan magana tana da rauni gane ko wailun dai kalma ce ta kaito ina fata an fahimta kuma wailun rafina a cikin jahannama ba koha bace dan kusan wasu sai su hada irin waɗanda abubuwa su ce suna a kohohin jahannama jahannama tana da ana iya ɗaukar tsabakat mataki-mataki a faɗa amma dai a ce kofofi to kuma mataki mataki ai ba su ne kofofi ba sai dai zama to kowane mataki na tare da kofa sun ka ce akwai hudama ita ma kofa ce sun ka ce akwai lava kofa ce akwai sakara ita ma kofa ce akwai jahimu kofa ce akwai jahannamu suka ce kofa ce ko ba haka ba akwai wailun ita ma kofa ce akwai hawaya ita ma kofa ce sun zan bakwai ko to wasu ka kara da wani abu da can wata wuta ni ban taba jin dai ban san da inda aka samu ta ba haba hab ko wuta da aka ce ma haba hab masu wasu yi suna faɗin ta kun fahimta to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waɗansu kalmar azaba ko kuma kai su da abin da sun ka aikata na shafa gami ga kafafuwansu ina fata an fahimce ni wa ghairi dhalika min al ahadith as sahiha da wani wannan na daga hadisai ingantattu al musarrihati bi bi wujubi ghasl ar rijlaini wadanda suke nuna wajibi ne a wanki kafafuwa fil wudu'i a cikin alwala ina fata an fahimta to wannan hadisi da ake kafa hujja da shi kan cewa bai dace a yi shafa ba wannan mas'ala ba a yi tahriri mahallin niza ba kun fahimta domin wannan hadisi yana bayani ne kan waɗansu mutane da suka wanke kafafuwansu amma ba su wanke su da kyau ba sai an kace musu wailul lil aqabi minan nari ba yana magana ne kan wanda ya shafa akan kafafuwansa ba ban sani kun fahimta ba wasu na suka wanke kafafuwansu ko ba haka ba ba su wanke da kyau ba sai ce musu wailul lil aqabi minan nar bai ce ba ba yana zancen shafa bane ina fatan kuna fahimta ta kawai mutum da ya wanka ne wanke kafafunsa ne ya bar wani dan sashi lamma ko wani abu shi ne ake zance ba zancen shafa ne ake yi ba ina fata ana fahimta ta to kenan kaga kafa hujja da an kai yana da kamar yayi nisa ga dalilin da ake nema wallahu alam malam yace walana kuma yana yiwa aidan an naqulu mu ce law sallamna anna qira'ata an gane ko anna qira'ata wa ar arjulikum bil khafd qira'a wadda tazo wa arjulikum da kasra yuradu biha al mashu ana nufin shafa fa yakunu dhalika al mashu illa ala khuffin to wannan ya nuna cewa mashu akan khuffu eh fala yakunu dhalika al mashu illa ala khuffin kinan wannan shafa ba za ta kasance sai akan khuffi ina fata an fahimta yace li anna man unzila alayhi al qur'an sallallahu alaihi wasallam wanda an ka saukar masa da alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ƙila lahu an ce da shi wa an zalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka littafi adh-dhikra nan shine alkur'ani ko ba haka ba an kira shi adh-dhikr saboda tunatarwa ne ko kuma an kira shi adh-dhikr saboda cikin shi akwai ambatu akwai tunatarwa shi qur'ani ba abucin tunatarwa ne qaf wal qur'ani dhikr shi alkur'ani ba abucin tunatarwa ne kuma shi kan shi tunatarwa ne na fata mafice don haka sunayen alkur'ani guda nawa ne guda biyar ne ko kana da azzikr wa anzalna ilayka dhikra litubayyana ma lin-nasi ma nuzila ilayhim akwai alkitab dhalika alkitabu la rayba fihi ko ba kana bane akwai alqur'an innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun sai mi akwai alfurqan tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira sai akwai at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin sunaye alkur'ani guda biyar kenan kuma kowanne daga cikin su akwai abinda an ka hankalta ba an ka sanya wannan suna ba lokacin wannan karatu bane amma dai mun taba taba wannan matsala cikin karatu tukka malam yace to walam yamsah sallallahu alaihi wasallam ala rijlihi ko fil wudu'i bai taba shafawa ba akan kafafuwansa a cikin alwala illa ala khuffaini sai in yana shahida khuffi khuffi sune wasu takalmi da ake kira khuf takalmi haka na na fata sun ce an ce musu khuf saboda khafifu ne ba su da nauyi amma za ku ga yanzu ma a zamanin nan turawa suna yin su kuma mu kun san kasashen ba mu cika sa irin waɗannan abubuwan sai dan lokacin sanyi da muke dan sawa ko amma mutanen kasar rasha da wuya su yi balaguro ba su da wannan wanda duk zauna tare da shi a ɗaki guda ɗan tsohon rasha ne tajikistan za ku iske dukkan su mafi yawanci ko alibe suna da su duk inda su a duniya suna da wani jaurab za ku su takalmi ne masu kama da takalmin abin nan kaukau suke ba sa wasa da su saboda kasashen su mummunan sanyi ake yi sai ya kashe ka da yan tabligi su suna zuwa da su ko yawwa za ku gane su to khuf dai akwai wanda yake na fata sannan shafa akan takalmi an gane ko nan ana zancen khuffi ne shafa akan takalmi waɗanda ba khuffi ba malamai sun tabbatar da su ana iya shafa akan takalmi wanda suke a rufe sannan kuma shafa akan aljawrab aljawrab an gane ko mu ce safa ko ko ba haka ba ga waɗanda shosset ga faransanci shi ma ana nasoci sun tabbatar da wannan ina fata ana fahimta ta sai dai shin sai kayi alwala in ka saka su kake da ikon shafawa ko ko a'a sai ya zamanto koda dai in dai kana da tsarki ka sa su dan ne sabani da malamai domin hadisi ya ce to fa inni adkhaltuhuma tahiratayn wasu kace tahiratayn nayi alwala ne sannan ne saka su kenan da ma in shafa wasu kace a'a adkhaltuhuma tahirayn kenan ina da tahara ta ma'ana ban yi hadasi ba shi yasa wasu suna ganin koda hadasi in dai ba hadasi ne wato ma'ana ko baka yi alwala ba in ka saka kana da da ka saki shafawa kenan at-tahara shin al-muradu biha ash-shar'iyya ko ko al-muradu biha al-lughawiyya na an ka samu sabani kaga in baka san dalilin sabani ba sai ka ce wani yazo ya saba ma hadisi ko yayi kaza yayi kaza mun fahimci wannan ko malam yace to fatakunu qira'atun nasbi mubayyinatan li wujubi ghaslihima kenan qira'a ta nasba ta bayyana wajibi ne a wanke a wanke kafafuwa wa qira'atul wa qira'atul khafdi ita ko kira'a ta shafa mubayyinatan li jawazil mashi alal khuffain tana nuna ya halatta ayi shafa akan khuffi guda biyu kenan yanzu sai a rarraba wanda ta cewa arjulikum a shafa a shafa a cikin wani hali wanda ta cewa arjulakum a wanke a cikin wani hali shikenan duk qur'ani ya shafe su ina fata an fahimce amma su yan shi a kullun a cikin alwala ba su ga wanki ba kullun galibin su kuma suna aiki da wannan ina fata an fice ni وسترى تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة cikin سورة المائدة abin da nake so in ci a gurguje saboda lokaci yana fara mutsuwa za ku ga ta'allukin da 'yan shi'a suke yi da irin wannan matsala din kullum su saba ma ahli sunna to abu na farko da nake so mu fahimta a nan shine cewa zaka ji sun ce maka imamu tabari ya ci imamu tabari a cikin tafsiri na imamu tabari ku yi hattara akwai wani mufassir mai tafsiri shi ma tabari a sunan shi na 'yan shi'a ne ku riƙe wata in an ce tsabari cikin tafsir sha ce wai wane tsabarin na kunkuna mu kuna fahimta rashin bambantawa tsakanin sunayen malamai yana abkaka cikin matsaloli masu yawa shi yasa za ku ga irin waɗannan abubuwan ɗalibin ilimi in bai fahimce su ba sai zai ce imamu shatibi ya ce wani imamu shatibi akwai imamu shatibi mai shatibi na ilmul qira'at akwai imamu shatibi na shari'a mai almuwafaqat da kuma al-i'tisam a'a ibnu hajar ya ce wani ibnu hajar shi ibnu hajar al-asqalani ko ibnu hajar al-haythami wanne ne cikin su kaga baka sani ba ka zo ka ce ibnu hajar ya ce ka ce ibnu kathir ya ce shi ibnu kathir al-qari al-makki ko ko ibnu kathir ad-dimashqi as-suri dalibin shaykhul islam ibn taymiya wani dalibi duk bai san ba ka ce ahmad shakir baka san cewa shakir kin nan ba akwai mahmudu shakir akwai ahmad shakir ahmad shakir malami ne na hadithi wanda ya ba hadithi karfi kwarai mahmudu shakir shi ma ya san athar amma ya fi ba tarihi abin nan karfi sosai yana da masu a tarihi masu a tarihi islami kusan mujalladi goma ce ka bambanta shakir shakir ɗaya kan rike kawai na fata an fincin in an ce shankiti mutum sun hidubu da shankiti shanakita shankit bilad shankit wani yanki ne daga cikin Mauritania kamar kilomita 400 da wani abu ne tsakanin shi da babban birnin su Nakshak kun san Nakshak sabon birni ne bai jima da aka yi shi ba na ganin a alif da 952 ne turawa sun ka kafa shi saboda kullum suna son su yi nisa da wurin da mutanen gari suke da masu addini saboda ba a samun yin aikin bariki irin yadda ya kamata sai suka kafa wannan birni to bilad shanqitu tana nesa gare su kilomita 417 to an ka ce shanqiti ko a saudiya suna da yawa akwai muhammadu al'amini shankidi mai wannan mukaddima ta adwa'ul mai adwa'ul bayan shi ne fi shahara domin shi ne fi shahara a saudiya aka san shi ko ba haka ba akwai shanakita da dama waɗanda a ce shankidi akwai muhammadu al-mukhtar shankidi dan shi wannan shankidi shi ma ya rasu an gane ko rahmatullahi alaihi ajma'in akwai abdullah bin muhammadu al-amini shankidi dan wannan malami shi kuma shine mutafassis a cikin ilimin tafsiri dan sa guda kuma wancan wanda ya rasu shine mutafassis a cikin ilimin shari'a da usulul fiqh kowane ya kaba ɗaya daga cikin gadon mahaifinsa ko ba haka ba akwai kuma muhammadul mukhtar shankidi wanda ya rubuta wannan doktora ta aljirahatu tibbiya mun fahimci wannan shi kuma ba dan shankidi bane ba wancan muhammadul mukhtar bane wanda ya rusu akwai wane ne shankidi shi shankidi kamar a ce maka mutum ne wanda ya hito daga yanki na shankidi shi yasa ku tantance kafin ka danganta magana zuwa ga daga jikin su kamar kurtubi ne an ce kurtubi kurtubi a'a kurtubi sunan wani gari da ake ce ma kurtuba kurtuba wani yanki na cikin Espagne ake ce ma kurtuba wani gari yanzu ma da faransanci in ka shiga suna ce mai cordova to an ce kurtubi duk mutumin da ya fito daga wannan yanki kurtubi ne in an ce andalusi mutumin da ya fito daga daula ta andalus a wancan yanki andalusi haka ne ake bukata shi yasa da an ce kurtubi kaka san tsammanin kurtubi guda ne a'a wanda ya shahara sai an ce abin nan al-qurtubi mai al-qurtubi mai ayatul ahkam an gane ko al-qurtubi mai aljami li ahkamil qur'an shi yasa in an ce tabari tabari ku yi hattara akwai sunayen malamai na sunna da na shi'a da suka yi kamanceceniya wani lokaci su hada muku su in an ce at-tabari akwai wani mai ayatul ahkam shi dan shafi'iyya ne al-kayyal harasi shi ma tabari ake ce mishi ya kamata mu yi kokari mu fahimci irin waɗannan saboda a yanzu duniyar da muke ciki duniyar shubha ce an ce maka kabari ya ce ashe wancan kabari nasu na ba namu ba kaga sai su yi wasa da hankalinka mun fahimci wannan da kyau sannan kuma ko da kabari ya ce aqidat ahli sunna wal jamaa shi kabari ba ba sunni na ba dan ka ce shekul islam ibn taymiya ya ce kowa ne ya ce mu a wajen mu waɗannan malamai ne masu kima da daraja amma ba ba su mai bane aqwalul ulama inji shekul islam yustadallu laha wala yustadallu biha maganan malamai ana kafa mata hujja ne amma ba ta zama matsayin hujja in ka ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to maganar shi ba hujja bace addini amma a matsayin shi da malami tana da kima don bai faɗa ba don son ransa mun fahimta amma maganar wannan malamin ba ta zama tuwa dalili ba don kuma cewa shi bai da daraja ba ko ko kai ka kai shi ilimi ko ko ka kai shi kima a wajen Allah mun fahimci wannan shi yasa qurtubi akwai abu abdullahi al-qurtubi wanga mai jami'ul ahkam al-jami' li ahkam al-qur'an akwai abu abdullahi al-qurtubi wanda shi ba ma jami'ul li ahkam al-qur'an ba ni banda ma wadansu bitutuka da yayi a rayuwar ta ban san yana da wani abin nan ba wanda ya kasida ta yadda masu mulki da masu kuɗi suke alfahari ga talakawa kasida wannan da yake kawowa ban sani ba ko kun taba shinta wanda yake cewa ara أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المراصد بالصخور أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور فإن يكن التسامح في ذراها فإن العدل فيها في القعور عجبت لمن تأنق في بناء أمينا من تصاريف الدهور أولم يبصروا بما قد خربته الدهور من المباني والقصور وأقواما مضوا قوما فقوما وصار صغيرهم إثر الكبير لأمر أبيهم لو أبصروهم لما عرف الغني من الفقير ولا عرف العبيد من الموالي ولا عرف الإناث من الذكور ولا من كان يلبس ثوب صوف من البدن المباشر بالحرير إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الجليل على الحقير abinda muka faɗa da mun tone dai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh